إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara sake haɗomu a markas ahalus sunna al jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yau muna talata goma ga wata na rabi awal hijira shekara 437 wanda ya dace da 22 ga wata na goma sha biyu shekara ta 2015 insha Allah yau za mu yi darasi na 46 a wannan littayi darasi na 46 a darasi da ya gabata akwai tambayoyi bale wanda suke kallon mu ta haka talabijin bayani da na yi a darasi da aka sa na ƙarshe na sunna tv wasu sun fahimci masala ta hufi da aka yi magana ko society wani ma na ɗaukar cewa kenan in aka sa hufi a rola ba ta warwarewa ne ko a'a ai ba a shawa a kan suseti abinda aka sani shawa a kan hufi shi ma sharaɗi sama da ƙasa inda kwata to farko dai tambaya ta matsala ta farko kan cewa ba a rola ba ta warwarewa an sa hufi haka bane abinda aka bayani an ba mutum dama karatun da muka yi darasi watan da aka sa mun karanta ruwayo na hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam an ba an dora bane ba dole in ka sa hufi ko suseti ba ka hudda ba a'a idan mutum na bukata dama ce aka ba mutum idan ka yi arwala cikakka ka ɗauko ka sa hufi ko ka sa safa mace suseti ana magana kaga yanzu a rola kai cikakka tukwan kasa shi maganar da ake idan kana da wannan arwalla da kasa hufi idan wani barci kai ko dai ka wani iska da arwalla ta warware in arwalla ta warware ake magana in baka hudda ba in za ka in ka wata arwalla in ta dawo ta gaba idan ka zo arwalla ka wanke duk abin da ake wanke na arwalla ka wanke hannuwa ka wanke huska ka wanke hannu bakin gwiwar hannu ka shahi kai ba sauran wanke kafa ba to anan aka baka dama ba sai ka hudda safakinka ba ka wanke ko sai ka shafa a saman hufi ko saman safa shine aka yi bayani arwalla in ta warware dalilin wani iska ko barci ko abu daban amma idan janaba ce dole ka hudda kayanka kun ba an ce ba kuma dole an sa baka hudda ba a wai an baka dama in kana bukata to wannan abu da ka baka dama in baka hudda wani safar da ka sa baya a rolla in baka hudda ba kana da dama duk arwallar da ta zo baya in a gida ne tsawon ventcatral kenan kwana da wuni an baka dama duk arwallar da zaka yi a wani lokacin in ka zo wanke kawa ba sai ka wanke kawa ba sai ka yi shawa saman susaitinka ko huffinka in awa 24 ya kare turo kuma yin sabuwa arwallah magana kenan ko ana ɗaukar lokacin shawa ba daga yin arwallah ta farko ba a daga lokacin da arwallah da ta warware ka fara shawa saman hufi daga shi ake ɗaukar lokaci in an samu kwana guda da wuni ba daga arwallah farko ba a daga arwalar da ta warware ka fara shawa a saman hufi shine idan ka yi awa 24 kenan in za ka yi arwalla sabuwa wani lokacin ya wuce za ka yi sabuwa amma ba aiki da farkon arwalla da kai kasa su yake ana aiki da farkon shafa wannan kenan bangare guda kenan na yadda ake shafa a kan hufi sai masu maganar cewa ba a shawa a kan society ba magana kan shi a'a lalle yan magabata suna da saɓani an samu saɓani kan shahawa a kan jawar mai asibin asibitin sufiyati aljawar shi ne abinda ake da wani hata da wani wata abin da ake da ba hata ba mai rike kafa shi ne asibitin aljawar to shi ne ake tama na safakin shi ake fasara sufiyati daban hufi daban aljawar shi ne magabata suka samu saɓani kamar yadda bin rushid cikin bidat mujtahid unatul muqtasid bin rushd ya kama ganin magabata kan sabani kan ayin shawa kan society ba an yi ba kan jarab karshe dai ce duka magana tana nan kalkashin wanda ke wanda ba su samu ba ingancin ruwaya wanda ta kawo shawa akan jarab masu inkari rashin samun ruwaya ingantatta ne a wajensu suke inkarin shawa akan jarab masu cewa a yi suna yin dalilin ruwa ta tabbata a gare su kenan masala mu abin zamu ci a yanzu alhamdulillah ba Allah sa malamai sun yi aiki wannan hadisi na jawrab masala jawrab na ganan cikin ina ga imam abu dawud aka tirmizi ne sai ma sai ma babu da musamman abu dawud imam tirmizi sai babu na musamman babu masala jawrabain wannan alai abu dawud ya babu kan haka haka imam turmuzi ya yi kuma sun zo da ruwayoyin da sun tabbata hatta albani ya kawo wannan ya tabbatar da wannan ruwaya ta shawa akan jawarab a wannan littawai wanda yawa ta haƙiƙi kenan mun tabbatar da ingancin wannan ruwaya bayan ta tabbata haka kuma cikin malamai na gabaɗin su ibn taimiyya irin su yan baya dai irin su usulmi da su albani duka da malaman gaba daya sun tabbatar da dan albani halittahiye na musamman almasu alal jawrabain wannan adai babu na musamman littayi na musamman littayi kawo ruwayoyi wanda cewa an samu sahabi wajen goma sha ɗaya wanda an tabbatar da suna shawa kan jawarar kuma ba a samu sahabi ba wanda ya ce a ba haka ba ne ke magana ce ta 'yan baya kuma dangane da rashin samun labarin tabbatacce ke matuƙa mun samu labarin tabbatacce ke na muna da nutsuwa ta halittin shawa akan jawarar kenan akan safa in ta kama kuma malamai cikin wancan littafin na albani da ya kawo ya kama ganin magabata su yi maganganu da raddi game da masu cewa sai inda hata a ƙasa ko a sama ta wannan babu nasi a cikin wasu karuwa kamar da bin hatim ke cewa babu sahabi guda cikin wasu kawo ruwaya ta shawa akan hufi ba sahabi guda wanda ya kawo sharaɗin sai inda fata ƙasa ko sama alhali an zubin malik ke cewa haka ce jawarab ya ƙamshi dukkan abin da ke riƙawa in wani gaskiyar magana wannan madogara ce da muka hudu kenan mutum in ya bukata shahawa akan safa an a gida ne kana da dama ka yi vintakatarar awa 24 kana shahawa a saman suseti an abu laguro ne kwana uku nan mun kawo suna kan an kawo maganar sati guda sati guda ruwaya ce abinda yake asalin maganar ba manzan annan sai ce ba ku yi sati guda an samu ruwa ya umar bin khattab cikin ɗaya cikin sabbai ya huto daga sham ya kama umar bishara ta fata ya tahiya kusan sati guda da ya zo ya mai tambaya kwana nawa kana shawarci kwana bakwai to wannan ya bashi ya bashi goyon baya da cewa da zai sunna ganin mashatta ke da take kan hanyar kenan idan bukata ta kama aka huce kwana uku ba lahi ba magana kenan amma annabi sallallahu alaihi wasallam nasi karara ya kayyade kwana guda da wuni a gida kwana uku ga mai bulaguro wannan shi ne magana ta da yan wadda ya kuma tsoron musu kira bayan nan bane mana gabu salim ya labari da kamsin sha Allah sai maganar maganar mace mai haila su ma don asa darasin mu na matsalar haila mun samu tambayoyi da yawa kan mas'ala abinda muka bayan wa a takaice don ba kan muna cikin tambayoyi kan mace lokacin namu gaba daya a takaice bayanin mata masu haila mun yi bayanin mata kala uku mace wadda mata an san ƙa'ida ta jinin haila mace tana da ƙa'ida sananna wata kwana bakwai wata shidda abin da yake da matsala idan aka samu problem aka samu matsala ta jini na mace jini bai tsayawa a shi ne ake cewa mata kala uku kowace hukumtanta zai bambanta da 'yan uwarta lokacin samun matsalar jini a sunna babu ruwaya da ta kayyade mace kwana nawa za ta yi tana jini ba ta hucewa babu a ce aikun baya mace ta kwana shi tana jini bai wa shi ko a ce tsakanin jini da jini a suna magana a sunna a hadisi ba ruwaya da ta kawo ta kayyade sai an samu kwana goma ko sha biyar tsakanin jini biyu ko kwana babu da haka yana ake cewa kan wannan ka'ida ta rashin kayyade kwanan jini idan mata ko mace ta samu matsalar jini a don salama yawa mata kala uku hukunci matar da take da sabuwar jini ba ta da al'ada zamnanna ba ta san ba ka'idar jininta ita wannan na sagabi hadisun kira hamna binta jashi a kan ruwata ne hamna binta jashi sai ba ta damar kirdado kurin hasashe kurin kurin jini ka zama bai tsaya kuma ba ta san babu ka'ida kurin zawa yake bai tsaya shi sai ka magana a cikin aka ginin mai aka ana mai suna jinin istihada jinin rashin lahiya na mata ita ba ta ka'idar zaɓin abu biyu tana iya ɗoka a cikin wata guda in ma ta ɗauki kwana shidda in ta zai ko kwana bakwai in tarji kwana shida ko kwana bakwai kenan sauran kwanaki na wata na jini ne kenan lahiya ne kenan kenan jini shi lahiya ne in ta kwana bakwai ko shida sauran kwanaki tana zama mai tsarki ce ya ta yi wanka ta yi wanka ta yi komin ta yi tsada ta azumi kuma tana cikin tsarki ne a sharance inda miji mani iya bukata ina iya ba hana shi ba wannan a matsalar kenan a wannan matsayin kenan na ɗaukan kwana bakwai kwana shida ko kuwa ta ɗauki ƙa'ida ta ta diba mata sa'anninta ko ‘yan gidansu kwana nawa suke na jini uku ne bakwai ne shida ne ta ɗauka in ta wannan kwanakin ta ƙare to tana da dama misali abin da suke nan ta gama sallah in ta iya wannan zaɓi ya gabata in ta wancan mana kwana ba ta ya isa tana da dama ta ɗauki kwanakin sa'anninta nawa suke kwana na jini in ta ɗauka sai ta rika gama azur la'asar sai ta yi wanka sai ta yi azur la'asar a ƙarshen alzuru ta yi kuma ga al'asar ta zo ta gama garba da isha ta yi wanka haka asuba ƙarshen lokaci ya ce wannan in tada da dama ruwa mai inganci duk da an ce tarwa an ce annabi ya ce wannan ya so ita ce ta ce wannan shi ta yi zama lamarin na ɗaukan wancan ta yi kwana kaddadan sa'anninta kuma ta rika wanka a ta gama sallah biyu ta yi wanka kenan marar jini ka'ida za ta yi aiki da hasashe na kwana bakwai ko ko wancan tsarin wadda take da jini tana matsalar jinsin lahiya ita kuma amma tana bambance a kwanakinta na ƙa'idar jinin tana mai duhu ne irin jinin haila mai duhu ne mai wari sai ta gano bayan kwana ɗaya karɓar da ƙarin jinin ya koma wata kala daban ma misali biyoli da rawar rawar misali sauransu dai ba jami gangariya to ka wannan ita ita ya aiki da kamannin jini mai duhun wannan shi ne na haila wancan mara duhu rashin lafiya ne wannan wadda take gane kamata jini wadda kuma tana da ƙa'ida ta ta sananna shidda ko bakwai take ta sa matsalar jini kuntini kun bai tsayawa tsawon wata yanzu ita ce aka mata dama yanzu ita kuma inda kwana uku take ko hudu take ko in ta yi su shi kenan ya ta yi wanka ta zama mai tsarki har lokacin kuma da wancan kwanaki suka juyo ta yi kwana uku kwana hudu wannan shi ne muka bayani a kan suna fata an gane magana ko kenan yanzu wannan masu jini na wata dai sun fahimci masalar wannan bangare kala uku kenan sai masala ta tambaya kan tasbihi da aka yi maganar 25 eh mai magana a nan su na ji hankalin yan uwa game da an yi magana akan bid'ancin jam'in addu'a bayan sallah da aka shirgan ta zo jami'in addu'a bayan sallah da aka yi bayani cewa kamar da wani suke tsammanin kamar ko ahalu sunna suna maganar cewa ko sun addu'a bayan sallah mun kawo nasoci dai cewa mas'alar addu'a jami'in addu'a aka yi magana hani kuma shi kuma babu ɗaya cikin malaman sunna na yanzu wanda aka sani a yau a rayuwa ta yau wanda ya kawo maganar shine yace bai kamata ba a addu'a bayan sallah mun ga muku nasi a nan littafi da ake karantawa a makarantunmu a wajen malamai wanda suke faɗa da abin an hudi a wajensu littafi suka amince suke karanta ma almajiransu a nan a kafin misali risala irin sa shadin sabar dani ko alfawar dawani kama dauki da tausa na malamai wannan mutsaya anan irin su ihya sunan na fodiyo anan ne aka kawo mas'alar cewa hana ko bid'antar da jami'in addu'a liman ya ce a yi kaza bayan sallah wasu ka suke ɗauka mun ce babu addu'a ne bayan sallah a akwai addu'a annabi ya kanta da mu azkar da yawa bayan sallah amma abin da ake magana liman ya juyo ya rinka cewa ba mu ko karanta kullu na bawa kaza in na an zalaka kaza ya radi da 120 wannan shi ne aka ce bid'a ba addu'a ba kuma wannan ba mu muka faɗa ba an kawo magana Umar bin Khattab radiyallahu anhu Umar kuma a littafin da suka yi imani da shi suke karanta ma almajiransu a nan aka kawo wani limami ya ma umar bin khattab tambaya shin zan iya wa mamuna jami'in addu'a bayan sallah daga jin tambayar ma ka sa ku matsala inda ana yi tambaya daga tambayar ma ka sa ku matsala zan iya wa mamuna jami'in addu'a bayan sallah ya ma umar tambaya kuma da ce la ban baka uzuri ba ka shiga tsakanin bayi da Allah kamar kowa da ka shi wani ta hannun su yake mun kawo maganar na mana farkin da wani ya kawo maganganun hujjoji na rashin na hana ko rashin hujjar jami'ar addu'a bayan sallah bayan ƙara da wani kaf ya ce kaga wannan masa'ala ta wannan bida'a amma ta zamanto sunna abin aikatawa a wajen mutanen afirka kake na manganu ne ba mu muka faɗa ba ga ilimin sai mutum koyar da zai ba mu ba yawa mai gare mu muna hukum laifin makaranta mu hudu shi ne kwanan makaranta ba ne ba nan bane ba kai mutum ko ranti zai kan magana ga wani kuma aka kuma a nan time a wannan samar da ni aka wa malik tambaya kan jam'in addu'a bayan sallah yace makaruhi ne ba yi imam maliki an ce malikawa ne kuma malika da kuɗin tamori ba malika ba da hakika ba malika hakika nan bai ba malika kike bai ba malika kike bai ba ba ba san ta ba malika kike bai wannan kuɗin jabi ne da suna ko a baki da ake da al'ada ta daidai a ce kan wallah maliki kurin na zan maliki da su kenan wannan shine to kenan bayan da muka anan cewa wannan tasbihin yan uwa ya zo anuwa suna ta tabbatar da yin tasbihi subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahi akbar 33 kare da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ya ce in makana gaugawa akwai ruwaya da ta kama goma goma subhanallah kai goma walhamdulillah goma wallahu akabar goma kaka ba kana gaji ba kuma cewa ya zo a tafsir sai bukhari gamma dan wani ka iya akwai masu gaugawa mantuwa ya tabbatar da gama abin guda uku ka ce subhanallah walhamdulillah wallahu akabar kai so 33 ya zo ba ka raba ba kana da dama ka gama cikin sayar bukari nasu yanzu kan hakana kamar uku kuma haka akwai kaifiya cikin sunan nasa'i haka imam ahmad ka ruwaye cikin musulun ke shi abin da yake ruwayen wani cikin ansar ya yi mahulki bayan a mahulkin da ya yi ya hudu an koya masu yin tasibiri 33 sai aka ce mashi a ka yi 25 amma kuma a ce ka sa hairala ya zo ba annabi labarin mahulkin da ya yi annabi ce ij'aluha kama qala ansari ko if'aluha kama qala ansari ce ku yi kamar yadda wannan ansari ke ga muku annabi ya tabbatar da wannan mulki kuma ce ayi me za ayi kenan yanzu zaka iya subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kai so 25 complete ka kare kan bacin wancan ce ta nan ka kama albani zana ta almajiran ya kama sa'ala ta addu'a ce zan gaya muku wani abu iya ba kusan shi ba kuma ba kusan ki kuma kuka ba kusan shi ba ya kama sauyin ruwaye abu na kusa da ruwa sun suna sa'i amma mutane ce gamsar da ma ce kuma wannan kambacin wancan ne ko kai wancan ko kai wannan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kai so 25 ka kare kambacin wancan duk wannan suna sunna kenan ta mutum kenan maimakon ka tashi kun furut ba azkar ko kai wancan da yawa ko ka dan ka tashi dan akwai fadala gaskiya ka abin kenan muyi magana a takaice addu'a ta sunna akwai ta azkar sunna akwai su bayan sallama wancan jam'i ne ake magana kuma wani malaman umar ya hana maliki ya hana kan sauran malamai kuma Allah ya shirye da mu kenan insha Allah karatun mu na yau na darasin mu na 20 na 46 za mu tashi kan salatul kusuf salatul kusuf kenan sallah ta kisfewa rana kisfewa rana kenan rana hasken rana ya gushi wannan an san da magana da muna cewa ran ka kama wata wanda abu na ga dai ilimi na addini da zamani ya tabbatar da cewa wa kullum fi farkin yasa bahuna kowanne iya cikin wadda suke shi iya tafiye shi ba ruwan ba gama rana wata ba gama duniya ta daban rana wata ba inda suke gamuwa illa masala ta ilimance me yake kawo kusufin rana duniya ta kare hasken wata ko mu wata ta kare mu hasken rana wani abu daban amma dai cewa ba mai gamuwa da mun shi wani abu na ce a ilimance wani ana bada ma dan adam ya samu damar gani sababin abin da yake wakana misali kisfewar rana wata ke shiga tsakanin duniya da rana inda ya karan ya zama wurin duhu ne inda ya kare muku wata ne ya kare muku hasken rana bugwaninta na hasken wata umurtufin duniya take shiga tsakanin wata da rana sai ta hana ma wata ganin hasken balle mu gaishe wannan abu ne na cikin jama'a suka san ilimin abin muna magana a takaice da kenan wannan abin ba gamin rana ta kama wata kowanne harkar shi daban duniyar shi daban kilomita yake ne ba gamin sama yanzu ne muna a shara'ance idan muka ga canjin yanayin rana ta shiga kusuf ta katsfi ko wata shi ne za mu ga me ya kamata mu yi a addinance me ya kamata mu yi in mun kisfe rana kisfe wata sai ya ce idza khasafa al-qamaru wa kusifat ash-shams tuhibbu an yunada as-salatu jami'a as-salatu jami'a in rana hasken rana ya kisufe wata haka idan rana haskenta ya gushe ya canza nan za mu gamu asali na abin da shara a nan ca ake ai ba a sallar kisfewar wata a masallaci heje kowaye a gida wannan akwai magana cikin malikiya sun kama magana amma magana mahi ƙarhi za mu ga nasi ƙarara annabi sallallahu alaihi wasallama bai raba rana da wata ba wajen wannan sallah duk da abin da tabbata gare shi kisfewa sallar da kisfewa rana in ta ake kadan amma shi takin da aka samu tabbata da yayi kenan abin da tabbata kenan kuma ya musu hukunci guda haka abin da zamu karanta yanzu anan zamu ga ba bambanci yanda idan muka kisfewa rana zamu zo masallaci mu yi sallah haka in muka ga ta wata zamu zo masallaci ayi sallah to a kisfewar ranar ko ta wata in ta wakana ya ake ba kiran sallah ko ya ce asalatu jami'a asalatu jami'a shine kurin ishara na azo masallaci za a sallah haka ake kiran sallata ba ta ba kiran sallah in namu ne da kullum shine ga maka anan kuma wannan kamar da kamar muka sani wannan littafin da iya tahiya littafin na sai wannan na makta alwajiz fi zikir sunan zuwa kitab aziz iya ta yi a komai da hujja yanzu wannan maganar da ya gaya maka ta ga yanda ake kiran sallarta ya kawo ruwaya wata imamul bukhari ya roto haka muslim ya roto haka imamul nasa'i ya ce an abdullahi bin amar qal lamma kusifat shamsu ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nudiya inna salata jami'a ga na aka yi ta lokacin da rana ta kisfe a zamanin manzana sallallahu alaihi wasallama yana raye an yi kiran sallah da kalma inna salata jami'a a salatu jami'a haka ake kiran sallata shine kudin sunna an kare yace fa idza ijtama'a an-nasu fil masjid salla bihim al-imam rak'atayn ala nahwi ma jaa fi hadha al-hadith yace idan aka yi wannan kira sai mutane suka tattaru ko suka hadu a masallaci imam zai musu sallah raka'a biyu wannan raka'a biyu za a yi ta a daidai yadda ya zo a wannan hadisi wanda imamul bukhari ya roto muslim ya roto imamul nasa'i ya roto me yawa kalaci an aisha ta radiyallahu anha qalat khasafatu shams fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam fa kharaja ila al masjid fa saffa an-nas wara'ahu fa kabbara فقترع رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك عائشة رضي الله عنها تشي رانا تاكسفي الرأيوة النبي صلى الله عليه وسلم تاكسفي فخرج إلى المسجد سيهتو ya zo masallaci fasaffan nasu wara'ahu mutane suka yi sahu a bayan shi sun da na sallah fakabbar ya kabbara fakatara su salama ɗatan tsawila na mai yayi karatu kira'a mai tsawo a turwa ce ko tamcin bakara ko tamcin wajen yanzu hudu da kusan zibiyar kusan zibiyar a tsaye da kusan zibiyar ke wannan gaba ɗaya da ya wannan karatu kusan bakara karatu mai tsawo sun makabbara kuma ya kabbara faraka a ruku an tawila ya saki da ya ruku ma a ruku ma an ce ya jima kusan tsaiwadi ya jima a ruku ma kuma bayan ya jima a ruku sun maƙal sami allahu liman hamida sai dago kai da sami allahu liman hamida a rabbana alhamdulillah to nan ma da ya dago kan ba su jada bai kuma sai ci gaba da sabon karatu ya ce faƙamu wanda mai sujud sai ya tsaya bayan ta saba daga rukuni ya ci gaba da tsayuwa a nan ma wa ƙira'atan tsawilatan hiya adana min alƙida tulula ya sake karatu dogo a matsawon da ya yi bai yi ba tsawon ta harko na kenan ya yi rukuni ya karatu biyu ya karatun warko ya rukuni dogon rukuni da ya dago kuma shi ci gaba da sabon karatu shi ma ya karatu mai tsawon gaske amma bai kai karatun farko ba kuma sun makabbara kuma ya sake yin allahu akabar waraka a ruku'an tsawilan ya sake ruku'i ruku'i mai tsawon shi ma rake rana an yi ruku'i biyu kuma ba a yi ba su jada ya gaba kenan ya yi ruku'i ruku'i mai tsawo ya ce shi ma wa huwa adana min ruku'ul awal duk da tsawo gare shi amma jima da ya bai kai ba jima da ya arku in harku kina kun iya yargewa sun maƙal bayan ya narku na biyu ya ce sami Allah wani mana hamida rabbana wa lakal hamd sun masajada tukon ya je ya yi sujada ya yi sujada ɗaya biyu da ake yi ya taƙaita ma abin ne ya ce sun maƙala fi raka'atul akhira misali zalik kuma ita ma raka da ya taso yadda ya a ta harko karatu dogo karatu dogo a fati a sura a yi ruku'i a jima a taso a saka sabon karatu a sake ruku'i na biyu ta kwan a taso ta kwan a je a yi sujada a raka a ta ma haka ya yi ya ce fastaka mala arba a raka'atin fi arba isajadat ya ce kenan ya cika ruku'i hudu sujada hudu ya ce ya yi haka wanjalatin shams ƙabal an yin sarif sai rana ta kisfi kahin ya ƙari an jima rai iya kahin ya ƙari da sallar rana ta kwaranye ta huta daga cikin hijabi wannan shi ne akwai zama kaifiyat an kawo su ruwayoyi wata a ce ruku'i biyu kadai wanda a ce ruku'i hudu makai sujada hudu a sujada biyu ya ce an kawo da wannan gaskiyar magana malamai na cewa kamar albanin cikin ruwan galila albanin cikin ruwan galila kama ya kawo da sam ya ce dukkan abin da ya saba ma wannan kaifiya ji albani cikin ruwan galila ya ce duk abin da ya saba ma wannan kaifiya ta rukuni hudu sujada hudu irin wannan da muka ambata ce duk ruwan ta saba mata ya ce imma da if hadisi imma shaz imma hadisi mai rauni ko shaz amma almafuz wannan ita ce kaifiya tabbatatta lahiya wadda ba mushkila a kanta in ta kama rana ta kisife wata ya kisife haka za a yi anan kwarai ya yi kuma bayan shi ya yi hudu ba za mu ga anan ya ce yanzu sai ya ce alhutubatu ba da sala maganar wannan sala da aka yi bayan an kare ta akwai hudu ba ya ce yusannu lil imam wannan ruwa da muka karanta wannan kaifiya imam al-bukhari ya roto muslim ya roto haka suka sun abi dawud haka sun haka imamu nasa'i da sun karu waya kin da muttafaqun alai kuma cikin ashabu sunan wannan abu dawud da nasa'i sun kasu sun rutu hadisin wancan hujja ta waccan kafi da muka ambata sai yanzu magana ta al-khutba bayan sallah yace yusannu lil imam idza sallama min as-salati an yakhutuba an-nas sunna ne an sunnanta ga imam wanda yawa mutane jam'in wannan sallah an sunnanta in ya sallama yawa mutane khutuba fa yu'izahum wa yudhakkiruhum wa yahuthuhum ala al-amal as-salih ya musu wa'azi ya tunatar da su ya kwadaitar da su kan ayyuka na gari kan wani magana da yi ita ana aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla yawma khasafat ash-shams thumma zakarat sifat as-salah qalat thumma sallam nan aisha dogon hadisi ne ga maka aisha aisha tana bada labarin wata rana rana ta kisfi ita mutum da ta kisfan ga yanda aka yi sallah ta wadda kamar muka abin kodi baya dai duk abin da aka yi wannan ba a taɓa ruwa mata aisha ta baya kin aisha ta kawo labarin yadda annabi ya sallah ta ga ta kisfewar rana ta ce kuma sai sallama ta ce jirta shams rana ta kura ne to nan kenan ta bayan an kare rana ta shiga cikin bana ta shiga ta haske fakataban nasu mutane kenan bayan rana ta kisfe sai kuma yawa mutane hudu ba na gaya muku cewa wannan harafin na ta tajalli kin huduwa ne in nace hudu matsala ce kin huduwa ne ya ta wuri tun da kusan na wurin gashi ta kusan kenan rana ta kisfe kun ce na yana shi a sha matsala bayan rana ta kuranye fakataban nasu yawa fakataban nasa yawa mutane hudu ba ta ce faƙala fi kusurfe shamsu wal kamar kashi kashi ko hujja da cikawa ba ta duk abu ɗaya ne sallah iri ɗaya ce kisufewar rana ce ko ta wata ta ce annabi sallam ya yi waɗi a kan kisufewar rana ko ta wata ya ce innahuma ayatani min ayatillah la yakhsifani li mawt ahadin wala li hayati fa idza ra'aytumuhuma fafza'u ila salah ka ji karantar wa sallallahu alaihi ruwa da imam bukhari ya roto muslim ya roto haka abu dawud haka imam nasai ta ce ya musu wa'azin cewa domin an sami jita-jita abin ya dace da ibrahim dan da yawa iya matsayin annabta ibrahim alisalam annabi sallallahu alaihi ya ibrahim ko radiyallahu anhu bayan mutu ibrahim sai aka yi katarin bayan an binne wani abin ya wakana an dawo daga sutura rana ta kisifi aka ce ka dan babba ya mutu da an ibrahim kaza kaza ake taba ibrahim ya sun mutu rana ta kisifi to nan ashe annabi ya zo hudu bai da wa'azin da yake musu iya karanta da su cewa a'a yace innahuma wa'annan rana da wata wata ruwa ka cewa inna shamsu wal qamar wata ruwa ya kama sunansu rana da wata ayatan min ayatillah ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyi na Allah la ya khasifa li mawt an la lihayati ba sa kisafewa dan mutuwar wani ko dan rayuwar wani ba gamin su da wani dan ya mutu su kisafe ko da Aisha babban mutum su kisafe a ba su alaka da aihuwa ko mutuwar wani yace dan haka kurin fa'i za ra'aitu muhimma an kuka ga waɗannan ayoyi kaga duka bi kenan an kuka ga mai kenan kisifewar rana da wata annan kenan bai raba ba kurin fafaza'u ila sala ku tashi kurin da gaugawa ku tahi zuwa sallah kenan irin kudubar da yake nan a wannan ruwaya da muka ambata ya ce wa an asma qalat wata ruwa daban daga asma binta abubakar take cewa لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس نعم هنا رواية ما إمام البخاري روتوتا cewa su mata ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a yantar da bayi cikin kisfewa rana ki da ya mutu ayi limam ya hudu ba ya ja hankalin mutane da yin ayyuka na alkhairi cikin umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu umarni bayan sallah kuma da yantar da bayi cikin aikin alkhairi da kamata su a yantar da bayi a wannan ruwa kenan dole kan hujjoji da masu abin da ya ambata kuma ya ce wa an abi musa qal khasafat ash-shams فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قد يفعله أبي موسى كيشوا رانا تكسفي النبي صلى الله عليه وسلم يتاشي أهرجتي iya tsoron ka aje kiyama ce ta yi ya je masallaci ya ce ya salla bi a tawali ƙiyamun wa ruku'in wasu judin ra'ato ƙattun ya fa'alu a musa ke cewa wannan zuwa da masallaci ya ce ban taɓa gaba ya ce ya zo masallaci ya yi salla ya ce kuma ya yi salla mai tsawon salla da mai tsawon mai dogon tsayuwa da ruku'i da sujada wanda ban taɓa gaba ya irinsu kenan sallar da ya yi da rukunin da ya ban taba tsayawar da ya cikin sallar mana ban taba gabaninsu ba kenan ya dogayen ya dogo tsayawa da dogon rukunin da dogo sujada ya ce waƙar bayan ya yi dogo wannan tsayuwa kamar da muka ambata da dogon sujada da dogon rukuyi da aka ambata ya ce kuma in ji abu musa wannan ruwa ita ma imam bukhari ya roto haka musulmi ya roto haka imam nasa'i ya ce bayan wannan sallah ya ce musu hadil ayatul lati yursilullah la takunu limawt ahadin wala li hayati walakin yukhawwifu allah biha ibada nace wannan suna cikin ayoyi da Allah ke aikowa ya gwada muku wasu ayoyi in wani misali kaddara duk da wani musan a sababi yau misali inda za a sa kisfewar rana a ce duniya duk haka za a yi wa sai inda mutum gaje taɓa ranar da ta yi ko ta kusa ba kwaye da muka makalla kuna ba wani mai ilimi ko mai karin jari mace a ji a taɓa mutum wani wuri a kunna ko ta zo Allah kai gani shi inda ya so ta tsaye haka kan wuri da ha abada abinda ka ta cikin wannan in tsaye muku rana tashin kiyama waje ka muku haske dare in ka muku daren waje ka muku rana wannan iya cin ayoyi na Allah kenan wannan yace ayoyi ne da Allah ke aikowa ba yake aiko ma bayin shi dan haka yace la takunu li mawt ahadin wala li hayati wannan aya ta kisfewar rana ko kisfewar wata ba a yin ta dan mutuwar wani ko rayuwar wani yace walakin yukhawwifu Allahu biha ibada Allah yana tsoratar da bayan shi ne kuran dan haka yace fa idza ra'aytum shay'an min zalik in kuka ga wani abu daga cikin irin wannan ayoyi fa faza'u ila dhikrihi wa du'a'ihi wastighfari ku hurgita ku tahi da gaugawa ku ta ambatan Allah da addu'o'i da neman gafara ta Allah wasu ga maka wai aikin ya zai yi so dai a kakanan za mu zo mu yi sallata salatar kusuf za mu kare ranar ta ramta tafi kusufe ba kenan akwai ayyuka bayan sallah ma kare kana ci gaba da azkar imma astighfari imma sallar da azkar ku ta yi don su ayyuka na alkhairi kuna iya ta yi ba an sallah an kare ana yi naki daban dan to sau da za a kare sallah wala mu za a nan bum iya zo da doguwa sai a kare kuna jira har zuwa ta nan to ya ci gaba da sallar azkar Allah sa ta kuran yi haka a rarraki nan wannan ya saukanta da kai menene maganin dai akwai hudu ba a bayan sallah ta kisfewar rana sai ta ruwa da imam bukhari kawo lafazi a nan iya cikin wannan hudu ba sai suka ga ya haka ya ga yadda ji gaba ya dawo wutsa suka ce ya rasulullah ra'ayina ta tawarta shi'an ya rasulullah mun ganka ka kama wani abu kuma ta maka ta kuma ta kaya baya lahiya ya ce wallahi ya ce abin da ya wakana ina wannan kutuba aka gwada mini aljanna da wuta nake cewa tun da nake bin taba gaba alkhairi da na gani yau da ya ga aljanna ko kamar shi ya ce haka ban taba gaba sharri wanda na gani a yau ya ce an gwada mu aljanna sai na ga wani nonon da biyu ne shi na so da ne zaburar in turo muku ya ce da ku rika ci har tashin kiyama to ba samu ba a samu ba wanda wata kasa da bukari daga akwai wani lambar suna disu na kashi kinan dai akwai hudu ba sai ya ce wa zahiru ƙaulihi fafaza'u nan zahirin fadar annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce fafaza'u ila zaki wa du'ayi ko safari can ce fafaza'u ila talat ko can wannan kalmar fafaza'u ya ce zahirin wannan magana alwujub wajibcin wannan sallah kuma ne maza a je a yi wajibi ne a je da gaugawa a yi ta iya kasa da mu wajibtan wannan sallah kuma wajibi ne a yi ta ya ce don kun san akwai saɓani na magabata kan cewa wajibi ce sallar ismai wata ko mustahabbi ce ko kaza ce suna jimin kada ita magana mai ƙarfi wajibi ce shi ne zai kama hujjojin na zamanta wajibi ba suna mustahabba ba ya ce fatakunu salatul kusuf fardu kifaya amma ita fardu kifaya ce ba sai kowa ba ya yi wasu in suka yi sun ɗauke ma sauran mutane fardu kifaya ce kama ƙala abu awana fi sahihi kawanda abu awana cikin sayin hadisan shi da ya kawo sai babu babu ya ce bayanu wujubi salatul kusuf babu ma da baban wajibcin sallar kisfewar rana ko wata sun masaka ba'adal ahadisa sahiya fil amr biha kuma ya kawo hadisai ingantattu da suke umarni da yin wannan sallah ta kisfewar rana ko kisfewar wata يتوهو الظاهر سليع ابن خزيمة في صحيحه فإنه قال فيه باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر يتوانا هكا ابن خزيمة هكا شيما كي هكا شيما ابن خزيمة تكن سيكي نتاشي ديكاو سي بابي باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر بابا صلى ألوكة كسفة ورانا ko kisife wala wata wa zakara aidan ba'd al ahadith allati fi al amr biha shi ma ibn khuzaima ya kawo hadisai wa'inda suke umarni da yin wannan sallah ta kisife wala wata ko rana in an gani kurin aje ayi sallah yace qala al hafiz fi fatah ba cikin fatah bari hafiz ibn hajar wanda ya shari wanda ya shari sayyid bukhari mana ne mulugul manami bulugul mara shi ma imam bukhari shari musulman fatah bari wanda malamai ke ce lafatar ba da babu jira bayan fatar mana bayan fatar bari mana babu wai wani tayi wanda da malamai suna ce a gaskiya magana a littafi da malamai suka yi magabata babu wani tayi wanda wani ya yi wanda yake tabbatar da ilimi da aiki hidima ga addini kan fasal bari kan sulhu buhari ba littafin da aka mai shaidin kamar shi suka ce bayan shi dai shi suke ce uwa ba ta haɗa ba kamar shi shi kasa malamai sun mai kisa kirari iyaka dan dole kada littafi me bambanci kamar albani ya kama matsalar Allah ji kansu gaba daya ji kansu akwai maganin wasu yan zahin kai wanda suke neman dirme da Hafiz bin Hajar da su Imam Nawawi kan cewa ai sun yi kurakure wajen tafsirin sifat da sauransu ai ba masa addu'a amma bisu ahlus sunna sukan kawo mahamma kusan cewa me yasa mai kan misali kan da mafasal bari tunda wani malamin sai da kurakure kan abin aqida me yasa za a kan ta zama suke hana maka zuluntan gaba daya shi ne kamar shi albani ke wannan kawar misali ya ce eh ya ji don kamar zubin ba su ana zai kanta mashi ya ɗauko fito labari ya yi kwanar ya mai taƙiƙi kwanar kwanar adam ba mai ba da kuskure ba kuskure ne na adam wani rayuwa yanayin da kake rayuwa cikin shi ne ya ka ɗauko wasu afkar tunanin wasu wanda aka bincike abin akwai matsala kan shi ganin rayuwa cikin abin a kama kama ka shiga cikin abin ma wabba ba sai mana da gangam irin na yin bida sauransu ba kuna kula da adam bai rubar shi shi ne ka kamar albani ke cewa idan ya zama to a yau wasu masu irin aƙida ta zayen kai za ku ce a bar aiki da fato bari a bar aiki da sharif musulmi na imamun nauyi da sauran wani masu imamun nauyi a bar su gaba ɗaya ya ce ko gaya mun wani malami salafi wanda ya ma addini hidima ta sunna irin wa'in malaman yace a yau a duniya a ce za a bar ijtihadin imam hafiz bin hajar isa wannan wuce to me za a yi kada ki ba misalin haka yanda yanda duka fitar bari iya ma shirin sai bukhari duk mas'ala da zo kanta dan mas'ala sai imam bukhari zai iya kawo kaga wata mas'ala ta tabbata a sunna annabi ya hudu taba wata inganta amma malam bukhari shi ya da ka'ida ɗaukar hadisi wata ruwa ma bai same ta ba ko bata cika ba abinda zai ɗauki labarin zai ɗauka haibarta zai ga ba yayin kar bata masa alimar bukhari to shi abu aikin da yayi da yazo sharhin sai da bukhari dukkan wata masala yazo kanta da imam bukhari magana kanta imam bangaren isnadi bangaren rijal bangaren hukunci sai ya ka maka in magana ce ta malaman hadisa in kan mutumin ne da imar buhari ya suka kan mutumin in akwai tukure ya kawo maganin magabata kan wani ce wani ne wani aka za ka zane ga matsayin mutumin ya ba wani mutumin matsayi da maganin malamai duk inda ya suka so ya tattara ya baka abin a hannun gasu in kan mutum ne in kan hukumci ne na nasi na imar buhari ya inkarin kaza ko ya ka kaza sai ya kawo ruwawi duk inda suka zo cikin suna abidon da ne turmizi ne da sa'id ibn maja duk inda suka zo cikin hakim ne duk inda tun a cikin sunna zai tattaro ya kawo a wuri guda ka maka wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza amma a wannan kuma ya kayyar ka maka nusoshin gaba daya na abu dawud da turmizi da sa'i ibn maja hakim ibn khuzaima ibn ibad duk ya kawo maka wuri guda kuma yanzu zai shiga ɗaya ɗaya kuma biyu ba wannan nasin da wani da ya zo shi wannan imma ce bai inganta ba ko ya inganta yan alaƙa da wancan ya ƙar gaba ɗaya ma conclusion kin magana gaba ɗaya ya ce magana ta wani ce mafi gaskiya wani lokaci ce mamun bukari da ke da kuskure wani su yi shi hujja aiki da aiki da ba ƙarfi wanda gara ba mu gara da karanta daga aiki ga addini kuma aiki da ilimi har yau malamai suna jin jira har yau da ci gaban da aka yi sa jinji da mishi aikin da yawa dini zai ta kuce wai dan ya wani kusa kurakure wa abin litan shi na haka kenan a takaice shi za ka ci hafiz bin hajar hafiz bin hajar cikin fatar bari yake cewa fal jamhur ala annaha sunnatu muakkada don bayan yayi shi ne bayan ya kama magana yace maganar jamhur suna kan cewa salatul kusuf sunna ce mai ƙarfi وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها ولم أره لغيره إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة yace shi abu abu awana ya bayyanar a hili karara cewa salatul kusuf wajibi ce duk da cewa ban gwani malami da ya ka irin bayanin da yi amma ya ce hafi manajar ce amma an samu wata kaya na hafi manajar an samu magana daga malik shi malik gaba ɗaya mace ya yi sallar kusuf tana matsayin sallar juma'a gaba ɗaya ma imam malik shi ne irin magana shi ce wala kala ibn zayn ibn munir ibn munir an abi hanifa annahu awjabaha shi ma abu hanifa ya ce wajibi ce wakaza na kala ba'ad musannifi da hanafiya annaha wajiba haka sauran malamai masu littafai cikin maza masu hanafiya wasu kawo wajibci a malmadin yanzu irin suka yan baya su imamu shokani irin su salik hassan kan irin su albani sun tabbatar cewa gaskiyar magana wannan sallah wajibi ce ba baranta yanzu nan mun kare magana kan salatul kusuf kenan idan muka gara ta kisife ko wata duk abu ɗaya ne ba bambanci kurin zai a salatul jami'a a masallaci a zo a masallacinku ku yi sallah raka'a hudu ruku'i hudu ko sujada hudu kenan ko ta raka'a tana ruku'i biyu kuma shine kwaram wannan kuma mutum limamin zai karanta dai abin da ya iya amma ya dogon karatu a takaici illa mas'ala shin bayyanawa za a yi asircewa da nan shi ma malama na ta magana zahirin magana annabi ya bayyana masu cewa bayyana ganin suna ga cewa da ya aka ce kwatantin bakara kenan ba ji abin da karanta ba shi da alƙulani ba abin da ba matsala kai shi yanzu sai salatu istifka salatu istifka sallah ta shayar da ruwa yanzu kenan idan aka samu matsala a gari babu ruwa ruwa ya yanki an shiga hori tunan al'istifka kamar neman a shayar da ku wannan ya ce idan ƙata al-mataru دبة البلاد تحب الخروج إلى المصلى للاستسقاء فيصلي بهم الإمام ركعتين ويكثر من الدعاء والاستغفار ويحول رداءه فيجعل اليمين على الشمال yace idan ruwa ya yanke gari ya hori hori ya gama mutane an so mustahabbi ne a huta zuwa wurin sallar idi al-musalla bayan gari na kira sallar idi a je su suka don neman a shayar da ku fayusalli bihimul imamu raka'atayn liman ya huta da mutane zai wa mutane sallah raka'a biyu kuma wa yukutur min ad-du'a wal istighfar yayi addu'o'i na neman alkhairi na neman ruwa kuma da neman gafara ta Allah wa yuhawwilu rida'ahu kuma zai juya mayahin shi haka ko kasa ta koma sama haka ya juya nan kamar tafa'ul ne ma a canza muku yanayi fa yaj'alu al-yamina 'ala shimal zai maido na dama hagu mai juya to wannan magana da yayi don abu hadisi kullun ta ya kamata a huta a yi sallah raka'a biyu a yi addu'a a yi istighfari a can a juya mayayi ba nasi shi ne zai kama maka madogarar wannan magana da a ruwa da imam bukhari ya ruwato haka imam muslim ya roto haka abu dawud haka tirmizi haka imam nasa'i duk sun karo a wani wurare ana abbas bin tamim ana ammi abdullahi bin zaid qal خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه قال سفيان فأخبرني مسعودي عن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال wannan wata abar bin tamim daya cikin amin shi mai suna abdullahi bin zirki ba shi labari yana ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya huta wajen da ake sallar idi ya taski iya neman shayar da ruwa iya neman kenan ruwa wasu taqbal al-qibla ya huskanta al-qibla fasalla raka'atin ya salla raka'a biyu wa qallaba ridahu kuma ya juye mayahin shi yace sarki cewa Mas'ud ya bar labarin daga Abubakar Abubakar iya ce ana Abubakar iya cewa ja'ala al-yamina 'ala shimal ya sanya ya mai da dama hagu kamar yayin da yi dakon sa ganin sama za a mai doka lokacin mai da sama ne kura za a yi yace anan nan ne ya mai donan ke sai sake juye shi mayahin nan shi wa an wata ruwa daban ya ce ra'atun nabi sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja yastasqi qal fa hawwala ila an-nas zaharahu wastaqbala al-qibla yad'u wastaqbala al-qibla yad'u thumma hawwala rida'ahu thumma salla lana rak'atayn jahara fihima bil qira'a yace naga annabi sallallahu alaihi wasallam ya huta lokacin da ya huta neman shayar da hori shayar da ruwa ya ce fa hawwal ilin nazar nesa ga inda da ya ba mutane baya kenan ya fuskanci alƙibla ya ba mutane baya iya addu'a iya addu'a kuma ya canza ya juya mayahin tukwan bayan wannan addu'a da canza mayahi ne kuma ya zo ya yi sallah raka'a biyu jihar fihima bil qira'a kuma ya bayyanar da karatu a nan za mu ga matsalar cewa bayyanar magana ta a ina aka yi hutuba bayan sallah ko kayan sallah wannan suna ka hujja cewa kenan nan bayan ya yi hutuba ya kare a takaice shi yasa a nan me ake cewa a nan me ake cewa malamai kan samu saɓani kan mas'alar limami a sallar shayar da hori a ina zai hudu ba kamar me ake cewa shi hafiz bin hajjar cikin fatowar bari bayan kawo wannan hadisai ya banga kawo ruwayoyi daban-daban na mas'alar a ina aka yi hudu ba ya kan ruwa da cewa ya suka kamar sallar idi zanen su bayan dai duka ya kare magana sai kulasakin magana cewa gaskiyar magana masa'alar hudu ba a sallar shayar da hori kowane biyayi ko ka yi hudu ba kahin sallah ko bayan sallah duk wanda aka yi ta yi kowane maganar ta zo kin ba wani mushkila yin hudu ba a kan sallar shayar da hori kuma a nan cewa kamata bai kawo masa'ala ana maganar shayar da hori ya kama a shi maganar da baban sallaye alhali a shayar da hori akwai shi annabi sallallahu ya tabbatar da kurin haka zai yi addu'a kurin a ba zo a mai jayaje ya rasulullahi garin ya yi hori kaza kaza kaza kurin ya daga hannu ya addu'a kai tsaye kuma bayan sun koma garin su sami labarin an samu ruwa a garin a sa'ad da ya addu'a haka yanzu kama ana yi kurin haka ya tabbata ruwa bukhari ko muslim ya tabbata yana wuraren annabi sallama a juma'a wani ya tashi cikin jama'a ya rasulullah ai ya wari dabbobi sun mutu babu abin hawa kaza kaza babu ruwa kawai kamar da rasulullah annabi kai annabi kai tsaye haka a juma'a a ce daga hannu ya hudu ba iya addu'a iya addu'a suke cewa lokacin da ya fara wannan addu'a suka ce a sama ko da kaza a daidai haka ilgar kuwa kadan babu hadiri ko ɗaya sama fes take amma kai tsaye kahin a ƙare hudu ba a ƙare sallah a cikin ruwa kuma da gudu a nafi dariya wanda gudu kuma ruwa a cikin yada gudu kuma ruwa kai shiga ka ina hudu ba ruwa ya cika shi jakaf don wani tsaye masallacin babu rihi ba rihi ne wanda ake gudun gashi nan dai suna hudu bai a sallah wannan hudu bai a shi ruwa aka yi ruwa kai tsaye aka gama hadiri aka yi ruwa ya cika su gaba daya da gudu a wata gida hikimar Allah masa addu'a ana wannan ruwa ba tsaya ba he da sati ya kewayo ana ruwa ana wannan hudu ba wani a cikin masallacin da wancan na da wani ne ta ya su lallai ruwa ya gaba halakar da dabbobi ga hanya ba ba hanya ka zaba ka zaki Allah ya su lallai kai tsaye kuma zuwa ruwa kuma annabi daga hannu ta Allahumma hawalaina wala alaina Allah akamu dhirab Allah ai wannan ruwan a gehe mu kai shi akan mu ai akan tuduna da daji sauransu fice wallahi iya wannan hudu ba sai Madina ta koma kaman zobe ron kila ba komai kuma Madina ruwan kai tsaye tsaye a Madina ta iya addu'ar kayan sallah suka Madina ta koma kaman zobe ta fes babu ruwan kuma yanzu na ya cikin mujiza ta na Allah ka sa addu'a shi ya kuma hura hura ba kai tsaye kenan akwai addu'a an ana iya haka ta kama ana iya yi balle a cikin juma'a a hutuba ana iya daga hannu a yi addu'a a yi addu'a wannan duka ya tabbata a sunna kuma ko yin sallar in ta kama kuma hutuba kafin sallah ko bayan sallah yan wannan ga lokaci ya tahi na mun ishara shi za mu tsaya insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh